أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وادر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى bayan haka ɗan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dukkan musulmi daga ko ina kuke Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ashirin ga watan a Septamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muke wannan zama a na goma sha ɗaya a karatunmu na almughir na maulana shekul islam a sharif ibrahim saleh Al-Husaini radiyallahu ta'ala anhu wa arda idan ba a manta ba muna nan a cikin tsokaci da ƙarin haske akan shimfiɗar wannan littafi mai albarka wanda Maulana Ash-Shaykh Sharif yayi wa wato littafin Al-Mughir alhamdulillah muna nan a wato a cikin tsokaci game da al'amarin masu hassada musamman a marubuci daga Sudan Ibrahim Sede wanda ya yi wato raddi ga maulana a sheikh akan abin da ya shafi littafin at-takfir wanda idan ba mu manta ba a darasinmu na ƙarshe mun tsaya a gabar da maulana a sheikh ya bujiro mana da risala wacce Maulana Ashek Dahir Usman Bauchi ya yi raddi ga wannan mai da'awar cewa shi ɗan Tijjaniya ne, amma kuma ya zamo yana wato ɓatanci ga Maulana Ashek Sharif, sannan kuma yana ɓatanci ga abin da aka wallafa a cikin littafin a tafiyar musamman mas'ala ta cewa salatul fatihi ta fi alƙur'ani. wanda tun a cikin attafiyar maulana a sheikh ya yi inkari akan wannan al'amari ya nuna cewa lalle an samu rauni kwarai wajen fahimtar saƙon da yake cikin a jawahirul ma'ani da kuma canje-canje wanda insha Allahu a nan gaba za mu yi tsokaci akan waɗannan batutuwa a yau muna sa ran insha Allahu za mu kawo ƙarshen tattaunawa akan wannan dibaja da maulana ashek ya yi ta ya ci gaba da cewa bayan ya kawo wasiƙa ta Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi yace wa inda ma wasala ilaina kitabahu allazi sammako bi sammi dha'af allazi katabahu dun an yarji'a fi dhalika ila man hum adra minhu bi hadhihi al-umur iz la marji'a wa la shayka lahu fi hadha ash-sha'n yace lokacin da aka kawo min littafin shi Ibrahim Sidi wanda yayi na raddi akan at-tafsir wanda ya sa wa littafin suna Asummu Du'af ya du wallafa wannan littafi ba tare da ya koma zuwa ga malaman da suka fi shi ilimi ba ba kuma tare da ya tattauna ga malamai masana akan wannan fage ba saboda yace ba shi da wani shehi jagora managarci akan wannan da'awa tasa da aka kawo wannan littafi Maulana Ash-Shaykh Sharif yace tasaffahatuhu fawajadtu fawajadtuhu qad harrafa fihi ayati al-Qur'an yace abin takeici da na samu wannan littafi na duba shi sai naga hatta ayoyin al-Qur'ani ma sai da ya cancanza su wannan kuma ba abin mamaki bane duk mutumin da yace zai taba bayan Allah waliyai za a samu zallat da yawa a cikin rubuce-rubucensa da ma maganganunsa kama harrafa awwala ayatin fi risalatihi ita kamar yadda aya ta farko da ta zo a cikin wannan littafi nasa ya canza ta bai rubuta ta daidai ba faƙad ƙala saboda shi yana cewa wa inna hazihi sabili ad'u ila Allah wa inna hazihi sabili ad'u ila Allah haka ya kawo aya Maulana Ashaq Asharif yace wa sawab abinda kuma yake daidai qul hazihi sabili ad'u ila Allah qul hazihi sabili ad'u ila Allah wa kana masiru hadha raqim fi Nigeria huwa wa baqi risailihi kulluha al-ihraq bin nar wa lam yaltafit ilayhi ahad ita wannan dan rubutu nasa da yaje yayi a nan a Najeriya da sauran duk wasiƙun da yaje ya rubuto ya aiko Najeriya domin batanci ga Maulana Ashekha Sharif ba su da wani matsayi a wajen malaman Najeriya face hura wuta da kone su babu wani mutum ɗaya da ya waiwaya zuwa ga wannan takarda ballantana ma ta amfanar da shi tunda babu wani abu mai amfani a cikin ta yace walaqad ta'addabtu min amri hadha ar-rajuli كيف ينزل بك الانتصار للباطل الى هذا الحد yace nayi mamaki ga lamarin wannan mutumi ya za a yi al'amarin wato ƙoƙarin ba da taimako ga abin da yake na ƙarya na ɓarna ya kai shiga har wannan hali ɗin wannan matsayi ɗin wa kaifa yaqla'u bi haqqi al-haya'i wa yatadarra al-kitabati misla hadha al-kalam as-sakhif وهو يعلم قبل غيره أنه يكذب ويتجنى على شخص يمسك من الطريقة بأقوى سبب yace na yi mamaki yadda ya cire wa kansa riga ta kunya ga baki ɗaya ya yi gangancin yin wannan rubutu na banza tare da cewa ya sani cewa ƙarya yake kuma yana yin aiki ne na laifi da ta'addanci akan wani mutum bawan Allah mai riko da ɗariƙarsa da wato mafi ƙarfin sababi wato shi maulana a shaka sharif kenan wannan mutum yana ƙirƙira ƙarya a gare shi yana ƙirƙira maganganu a kansa wanda kuma a duk abin da ya faɗa ɗin ƙarya ne ba gaskiya ba ne ولكن لما استحضرت كلام مولانا الشيخ أحمد سكيرت في شتى كتبه عن أدعياء الطريق والدكلاء الذين تعودوا الابتيات على مولانا التجاني هذا عندي كل شيء قاله هذا الدعي الدخيل yace lokacin da na karanta wato na samu takardu da rubuce-rubuce na maulana Sheikh Ahmad Sukairaj Al-Ayyashi radiyallahu ta'ala anhu maulana Sheikh Sharif ya samu littattafansa da rubuce-rubucensa musamman ma waɗanda a cikin su yayi maganganu akan masu da'awar cewa su ƴan ɗariƙa ne amma kuma ba gaskiya bane ba sa kan karantarwa ta ɗariƙa da ma ƴan bani na iya masu shishigi a cikin al'amarin ɗariƙa wanda ba su santa ba wanda sun saba da ƙirƙirar maganganu na ƙarya su jingina su ga Maulana Ashaq Ahmad Tijani ya ce sai na ji gaba ɗaya duk wata damuwa ta yi sauƙi a gare ni sai na gane wannan batun ba wai a kaina ba ne a'a dukkan bayan Allah a cikin wannan ɗariƙa ma irin wannan a lamari ɗin ya same su jahilai waɗanda ba san menene hakikanin tafiyar ɗariƙar Tijjaniya ba suna yin ɓatanci a gare su. فإنكم في سبيل حماية باطلهم يمكن أن يصدر منكم ما لا تتصوره عقول العقلاء yace saboda su irin waɗannan mutane su Ibrahim Sede sun zamanto mutane ne wanda a ƙoƙarin a hanyar su ta ba da kariya ga ɓarnarsu suna iya bijirar da abin da hankalin dukkan masu hankali ma ba zai iya taɓa kwatanta shi ba ya yi tsammanin faruwarsa. لأنهم يعرفون مدى الجناية التي ارتكبوها في حق هذا الإمام رضي الله عنه saboda sun san irin abubuwan da na mungan laifuffuka da suka kirkira suka jingina suka aikata ga maulana a shek ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu wa huwa bari'un minkum shau tijani babu shi babu wa'annan munanan tunanin nasu wa min ziyadatihim wa iftiyatatihim kama yabra'u as-sadiquna min atba'i hadha al-imam min af'alihim yace duk abin da suka kirkira da duk abin da suka kara da dukkan maganganunsu Maulana Sheikh Ahmad Tijani ya kubutar da kansa ga dukkan irin waɗannan maganganun ga dukkan wanda ya zama yana bibiyan maganganunsa radiyallahu ta'ala anhu ya san baya tare da irin waɗannan gurɓatattun tunanin wanda za a kawo su wanda suka kauce wa tsarin karantarwar alkur'ani suka kauce wa sunna ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda dukkan masu gaskiya a cikin mabiya ɗariƙar tijjaniya ba sa tare da irin maganganu na jahilai a cikin yan ɗariƙa ɗin walaqad ra'aytuhu fi kitabihi hadha rajulan waqahan sababan la'anan kazzaban yace nayi mamaki da na karanta wannan littafi nasa na ganshi mutum ne wanda yake a mara tunani mai yawan zage-zage mai yawan la'anta sannan kuma mai yawan ƙirƙirar ƙarya ya jingina ta ga kubutattu. Salaballahu an guddamir wa amanatar ulama, kyakkyawan tunani da amana irin ta malamai na ƙwarai, duka Allah ta'ala ya tumɓuke wannan abu a tattare da shi ya cire masa hasken haka. Fi na ƙadar ilimi wa din wajen amana wajen cirowa dukkan wani ilimi da kuma lamari na addini. Wasu hadis ya zo a cikin hadisi mai inganci ala la imana liman la amanata lahu ala na'am ma'aikin Allah ya ce babu imani ga dukkan mutumin da bashi da amana kowace iriya ce fa kada arrafa kalami yace ya jujjuya mu maganganu wa qara'a ma bainal aqli wa zayada wa rawaga fi kulli ma da'a fil kitabi bi wahyin min ash-shaytan al-garur yace ya karanta ya jujjuya magazance na da yawa ya karanta abin da yake tsakanin waɗansu layuka ya yi ƙare-ƙare ya kai ya kawo cikin duk abin da ya zo a cikin wannan littafi ya caccanja da wahayi daga shaidan mai ruɗarwa wa innahu la jamudi fitnatihi li jamudi fitnatihi wa duli fitnatihi lam yakun min az-zaka bi haythu yaktara al-uslub alladhi yastadi wa an yagwiya bihi al-akmar yace shi kuma abin mamaki saboda daskarewar tunaninsa shi wanda ya masa raddi kenan Ibrahim Sidi akan littafin sa na at-takfir radiyallahu ta'ala anhu shi Maulana Shak ne ke nufi a wato yace yana daga a daskarewar tunani irin nasa da kuma zurfin ciki irin nasa da kuma rashin wato kwarewa da kaifin basira bai iya amfani da uslubi wanda zai iya rudar da wato waɗanda suka dulmiya cikin wautarsa ba bai iya samun uslubi mai kyau da zai iya dulmiyar da mutane ba walakin da ku zaga ila uslubi di'ayatul rahis allazi zahiruhu wa batinuhu da awa batila yace sai dai kawai shi ya karkace zuwa ga wani uslubi na masu da'awa mai sauki wanda a bayyane yake a fili cewa da filinsa da koyon duk uslubin da ya amfani da shi cewa da awa ce ta ƙarya wa akazib wa qira'at atila yuktashifu yuktashaf yuktashafu butlanuha bi adna ta'ammuli amatil kibari wa sigar yace da ƙaryace ƙaryace da kirkire kirkire rusassu wanda za a iya ganewa lalacewar maganarsa ga mafi wato ruska ta dukkan masu lura daga manya da ƙanana suna duba takardun za su gane cewa wannan kawai da awace yake amma ba magana ne akan manhaji na ilimi ba wa min tilka da'awa allati tadhukuka sukla wato daga cikin wato maganganunsa wanda za su sa ka kai matukar dariya hadda hawaye wa kad faqada biha ala ummi ra'sihi da awahu ala mu'allif at-takfir bi annahu ala alaqatin bil wahabiyya wa taratan yukazzibu nafsahu yace daga abin da zai sa ka dariya shine abin da ya fado masa a irin tunaninsa yana da awar cewa mawallafin littafin at-takfir wato maulana ash-shaykh sharif radiyallahu ta'ala anhu yana jingina maulana a shaka sharif cewa ai yana da alaƙa ma da wahabiyawa kuma wani lokacin ma ya zo ya ƙaryata kansa da kansa fayaqulu innahu yantami ila ashabi da'wa yace sai kaji kuma lokacin yana cewa ai yana karkatuwa ne zuwa ga wato shi yana jinginuwa ne zuwa ga masu yan da'awa a cikin tafiya wato yana batanci ga Maulana Sheikh Sharif ya jingina shi ga Wahabiyawa ya jingina shi ga masu da'awa a cikin tafiya kalamun samjin amsakumil lahmil hiwar kama yaqulu al-masal al-arabi yace kamar yadda a karin magana ake fadi wannan soki burutsun banza ne da bai da wani tushe. Walƙad a kai na alabuniya ne ta zuyaratihe min alƙawa'idi fi akiri hadal kitab alladhi bayna yadayka wa sata'ishu li ibtali ma ja'a fi ra'ihi rijal wa rijal insha Allah fi kulli makanin wa satabda kul ayyamu bi iznillah Ashaka Sharif yace zaka za mu zo maka da bayanai da za mu fayyace maka duk ƙaryace-ƙaryacensa daga ƙa'idodi da jawabe-jawabe a ƙarshen wannan littafi kuma za ka iya fahimta za ka rayu cikin ganewa zancensa na banza daga wato insha Allahu a kowane irin wuri kuma insha Allah maulana a shekar shari'a ce yau da gobe za ta kunyata shi. فكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل yace to wayya ya ma za a ce akwai sauran hankali in dai har mutum gari ya waye rana ta fito kuma yana neman sai an kama masa hujjar cewa gari ya gari ya waye in dai har gari ya waye rana ta fito an shigo wuni to kuma a ce mutum yana buƙatar sai an kama dalilin gari ya waye yace ai kaga babu sauran hankali wato abin da ya rubuta a cikin at-tafsir mutum abu ne a fili da dukkan wanda yake malami ne masani wai ya tahadda hadha dhanbu atahadda amsalahu min kulli afakin afim an yaktuba ila man yusammihim bil wahabiyya fi kulli makan liyudalla bi nafsihi ala anna muallif at-takfir la alaqata lahu إطلاقا بالوهابية ولا بغيرهم من جميع المنظمات أو الهيئات المعادية للسادة الأولياء awul jama'ati ahli sunna wal jama'a yace idan ina tahaddi da dukkan wanda yake zargin manhajin sa da yazo da shi cewa tsari ne wanda yake da alaka da wahabiyanci to ga dukkan wani ma'abocin irin wannan tunanin da makamantansa daga masu kirkirar ƙarya su jingina ga bayan Allah managarta da wa'anda ba yake da awar ya aikawa waɗanda suke da wasu wahabiyawa ne a ko'ina, domin ya tsinkayar da kansa, ya gane cewa mawallafin at-taksir, wato Maulana Ashekar Sharif, ba shi da wata alaƙa da wahabiyawa, ba shi da alaƙa da waɗansu mutane daga kowace irin ƙungiya ko da kowace irin tafiya wanda take fito na fito da tsarin tafiya ta shugabanni na sufaye waliyan Allah kenan ko kuwa tafiya ta jama'a ta ahlu sunna wal jama'a wato waɗanda suke kan manhaji na tauhidi na asha'ira yace wala musawi qawda ala imanihi wa aqidatihi a yace wadda daga nan ne zai gane cewa bai samu wata cinikayya ta kwarai ba a cikin al'amarin imaninsa da kuma aqidarsa wa min akazibihi fi zalika raqim حيث ردد وكرر بقصد التشهير بالمؤلف أنه يتعرض على الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه ما أن العكس هو صحيح مولانا الشيخ الشريف yace yana daga abubuwan ban al'adabi da suka zo a cikin wannan littafi na shi Ibrahim sai dai yana da awar cewa daga ƙaryace ƙaryacensa ya kai ya kawo yana ta maimaitawa dan kawai ya samu shuhura yana cewa ai Ashaka Sharif wani lokacin ma yana fito na fito da ra'ayyukan Maulana Sheikh Ahmad Tijjani tare da cewa abin da yake sabanin wannan maganar tasa shine abin da yake mai inganci wato Maulana Ashaka Sharif yana iya bakin kokarin sa ne wajen tsabtacewa dukkan maganganu na Maulana Ashaka Ahmad Nattijani ya kore ƙaryar da aka jinjina masa kamar yadda malaman hadisi suka yi kokari wajen korewa ƙaryace-ƙaryace da aka jinjina wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan Maulana Ashaka Sharif yace korewa kowane irin ƙaryace-ƙaryace da aka jingina daga Maulana Sheikh Ahmad Tijani da kuma ƙarin bayani da ƙarin haske akan maganganun Maulana Sheikh Ahmad Tijani waɗanda ba a gane ba fa inna man faddala salat al-fatih ala al-qur'an wa nasaba zalika ila Sheikh Tijani faqad aradahu wa kadhaba alayhi wa tasabbaba fi adiyatihi kayfa wa qad sarraha Sheikh Tijani bi anna al-qur'an bi anna al-qur'ana afdalu min jami'il azkari wal a'mali Maulana Ash-Sheikh Ash-Sharif yace abin da yasa yace duk wanda ya fifita salatul fatihi akan alqur'ani kuma ya jingina wannan magana ga Maulana Shehu Tiddani ta Shehu Tiddani ya faɗi wannan magana ita to tabbas yayi shine ma yayi fito na fito da Shehu Tiddani duk wanda yace wannan magana ta inganta daga Shehu Tiddani to shine yayi fito na fito da Shehu Tiddani ya kuma yi wa Shehu Tiddani ƙarya ya kuma sabbaba abin da zai janyo cutarwa ga Maulana Shehu Ahmad Tiddani yace to ta yaya ma za a ce haka bayan ya riga ya bayyana a cikin jawahirul ma'ani cewa a Maulana Sheikh Ahmad Al-Tijani yana cewa bi annal Qur'an afdalu min jami'il azkar wal a'mal ya ce alqur'ani karatun alqur'ani ya fi kowane irin zikiri ya fi kowane irin ayyuka wastara zalika muwaddihan fi maka muwaddahan fi makanihi min hadal kitabi zaka ga wannan batu a fili in Allah ya yarda a cikin da ya dace a mahallinsa a wannan littafi wa ma ma ta'awwala li ra'ayi al-fasid hada faqad itada ala shaykh at-tidani wa ala jami'i a'immati tariqatihi alladhina yajma'una qawlan wahidan ala al-bara'ati min tafdil ghayr al-qur'ani ala al-qur'an ita koma yayi iya bakin kokarin sa wajen fassara wannan magana tasa da wannan mummunan tunani mummu gurbataccen ra'ayi nasa lalle ya yi ta'addanci ga Maulana Sheikh Ahmad Tijani da kuma dukkan jagorori na ɗariƙarsa wa'yanda gaba ɗayansu sun haɗu akan magana guda ɗaya cewa Shehu Tijani ya barranta daga fifita wani ƙur'ani akan alƙur'ani wannan ita ce matsayin shehunan Tijjaniya ba su yadda cewa Shehu Tijjani ya fifita wani abu akan alƙur'ani ba dukkansu sun yadda akan cewa Shehu Tijjani ya fifita kowane irin wurdi da kowane irin salati akan Alƙur'ani. Wato ya fifita Alƙur'ani akan kowane wurdi ya kuma fifita Alƙur'ani akan kowane irin salati. Wannan shine ra'ayin Maulana Shehu Tijjani kamar yadda yake cikin Jawahirul Ma'ani. Duk wanda ya kawo wani magana cewa ai Shehu Tijjani ya fifita salatul Fatiha akan Alƙur'ani to lalle ya jahilci saƙon babu wannan saƙon a cikin ɗariƙar Tijjaniya. Shehu Tijjani bai yarda da cewa akwai wani salati da zai fi alkur'ani ba ko akwai wani zikiri da zai fi alkur'ani kamar da yake cikin jawahirul ma'ani shafi na 73 wal ghariba annahu balaga bihi al ghurur ila mu'aradati kalami shaykh duna wa'yin minhu lamman liman dawa alayhi tahlilihi samj alladhi faddala fihi mastantajahu بفكره على القرآن ب 36 مليون مرة ya ce abin mamaki ya kai matuƙa wato irin yadda ruɗewa ta kai shi matuƙa har bai sani ba ma ba tunani ya dai ya yi fito na fito da maganar shau tijjani saboda irin abin da jawabin sai tantare ya tattare jawabinsa na banza akan cewa ya samo shi ya gane ma lalle wato shi abin da ya gane da tunaninsa ya fifita salatin salatul fatih akan wato bisittatin wasalasina miliyon marata ya fifita ta akan alqur'ani da wajen sa wajen miliyan 36 wa hadha kalamun la yasduru min aqilin ita wannan maganar kam ya hankali ba zai fada ba fadlan am muslimin alimin yu'min billahi wa rasulihi ballantana malami musulmi wanda ya bada gaskiya da Allah da manzon sa ya faɗi wannan wa nahnu la nunkiru an yu'ti Allahu man sha'a ma yasha'u min al-fuhum ya ce mu ba ma inkarin Allah ya ba wa wanda ya so abin da ya so daga fahimta illa anna tilkal fuhum tun sabu ila ashabiha wala tadkhul fi dariqati bi halin min al ahwal sai dai irin wannan fahimta mummuna ana jingina ta ne ga ma'abotanta ba ta shigowa cikin dariƙa da kowane irin hali waraddan ala fariqil munkirin al aada allazina radda alaihim al takfir wal adiyat duqala alladina ankaru amayatan wa gawayatan minhum ala kitab takfir ita to bisa raddi abusa jama'a masu adawa makiyan tijjaniya wanda littafin at-takfir yayi musu raddi da masu da'awa masu shishigi cikin al'amarin ɗariƙa wanda suka shigo ba tare da ilimi da izini ba ya ce wa'yanda da makanta da wauta suka yi inkari akan littafin attafiyar katabna hadhal kitab al-jadida shine dalilin wallafa wannan sabon littafin namu fama kana fije min sawabin fa min Allah Maulana Ashaq Asharif yace duk abin da kuka ga an yi daidai to dace ne daga Allah walahu alhamdu wa shukr godiya ta tabbata da yabo a gare shi wa ma kana min katsa'in fa min nafsi kuma an ga wani kuskure wanda ma ba a gani ba Allah ya da har abada yace to daga kaina ne wa astauhibu minhu ta'ala al-maghfira yace kuma ina neman Allah ta'ala yayi min baiwa da gafara ku fin nihaya a ƙarshen wannan diba da ake la ansa min shukuri wa du'a'i fil khalawat wal dalwat libni haqqan hasan harun alladhi qama bi naski hadha al-kitab bi khatihi min usulihi musahamatan minhu fi hadha al-jihad yace bazan manta ba ne godiya ne addu'a ga wato ɗana ga inji maulana a shaka sharif shine a saidi hassan harun wanda ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen wato kwafi na wannan littafi da rubutun hannunsa daga asalinsa don irin gudunmawar da zai bayar kama yace kama arju min Allahi tabaraka wa ta'ala kama arju min Allahi ta'ala an yubarika fihi وفي ابن محمد وهبي إبراهيم الحسيني ويوفقه لخير الدنيا والآخرة هو وسائر إخوانه ذكورا وإناثا آمين مولانا الشيخ الشريف يكما قار الدعاء ɗaya daga cikin manya-manyan almajiransa kuma ɗansa shine sayyidi addiktor Muhammad Wahabi Ibrahim Al-Husaini yace yana masa addu'a Allah ya sadar da shi da dukkan alkhairi na duniya da lahira da sauran ƴan uwansa maza da mata amin ويتي وهو الذي قام بتصوير جميع النسخ التي تربو أوراقها وصفحاتها على العشرين ألفا لتوزيعها على الأحباب والأصدقاء مساهمة منهم في كلمة العلم والإسلام yace shine ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen yin kwafi na wannan nuska ta wannan littafi wanda shafi-shafi da takaddun wannan littafi fejinsa a asalinsa kafin ya zamanto an buga shi ita ya kai wajen shafi dubu ashirin ya kai fefa wajen dubu ashirin domin ya raba shi ga 'yan uwa da abokan a yi ƙoƙarin hidima ga addinin musulunci da kuma hidima ga ilimi razaqani Allah wa iyyakum dawama siha wal afiya wa azaqana ladzatal iman wa ja'alani wa iyyahum min al maqbulin al mardiyyin wa min qasati ibadihi salihin innahu sami'un mujib amin Fulana Ashaka Sharif ya ce, Ina addu'a, Allah ya azurta ni, ya azurta su, dawwaman lafiya, amin, da kuma wato ya ɗanɗana mana daɗi na imani, ya ƙare su, ya ƙare mu, ya sanya ni, ya kuma sanya su daga wanda Allah ta'ala zaka yi karɓaɓɓu a wajensa, wanda Ubangiji ya yarda da su da kuma keɓantattun bayansa managarta lalle shi Ubangiji mai ji ne. Allah Ubangiji amsa wannan addu'a, Maulana a Shekha Sharif ya kammala rubuta wannan dibada a ranar Laraba 24 ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar wato yau kusan za mu iya cewa shekara wajen a arba'in kenan da rubutawa wanda ya daidai da sha shida ga watan Januwari 1985-1985 Mulana Ashaka Sharif ya kammala rubuta wannan dibaja. Daga karkanta ne muka kawo ƙarshen karatun dibaja wato wannan shimfiɗa da aka yi wa wannan littafi, insha Allahu a zama na gaba za kuma mu shiga karatun muƙaddima ta wannan littafi na Almuhir. Mun gade a karatun shimfiɗa kawai. sai da muka ci wajen majalisi guda goma sha ɗaya wanda ya ɗauke mu zuwa ga sharhi mai tarin yawa. A ƙarshe na isar mana da cewa lallai wannan diba da ta ɗauke saƙonni masu tarin yawa tun daga jawaban da Maulana Ashaf ya fara na jan hankali akan jayayya a addini da kuma jawabi da ya shigo na biyu shine zurfafawa da wuce gona da iri a cikin al'amari na addini sannan a ƙarshe ya yi magana akan hassada da kuma yadda bayan Allah managarta suka yi magana akan hassada da hanyoyin da za a bi domin nisantar ita hassada ɗin daga baya kuma ya mana bayani akan sababin da ya sa aka wallafa littafin almugir wadda a ƙarshe mun ji cewa wasu daga cikin 'yan ɗariƙa masu da'awa cewa su 'yan ɗariƙa ne daga ƙasar Sudan kamar shi Ibrahim Sidi da ya yi ƙoƙarin batanci wa Maulana Ashekha Sharif radiyallahu ta'ala anhu wadda wannan al'amari ya kai shiga kuma irin maganganu da makiya suke yi na ɗariƙa akan shi littafin at-tafsir shine ya janyo aka wallafa wannan littafi na al-Mughir insha Allah sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu yi iya bacin ƙoƙarin wajen shiga cikin wannan muƙaddama ta wannan littafi don mu ji ita ma abin da take dauke da shi da kuma irin sakon da Maulana Ashaka Sharif yake so mu kunkwada a cikin wannan mukaddima kafin shiga darasi na farko a cikin wato wannan littafi wanda zai fara kunso mana jawabi akan matsayar Maulana akan ladan Salatul Fatihi muna addu'a Allah ubangiji ya kara Maulana Ashaka Sharif lafiya Allah ya kara masa nisan kwana muna kuma addu'a dukkan wato ‘ya'yansa da zuriyansa da almajiransa da dukkan musulmi baki ɗaya muna addu'a gare su Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ba mu lafiya da ba da zaman lafiya ambaliyar ruwa da ake ta fama da ita a sassa daban-daban na garin Hadeja da ma jihar Jigawa da Najeriya baki ɗaya duk inda ta yi ta'adi Ubangiji Allah mayar da alkhairi inda kuma ruwan bai je ba Ubangiji Allah ya tsare abubuwa da ake ta fama da su na rashin zaman lafiya da sauransu ubangiji Allah ba mu lafiya ba mu zaman lafiya ya zaba mana shugabanni na gari a nan yake ganin za mu dakata sai wani satin idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh